بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu damar haduwa a wannan yammaci na Juma'a biyu ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444 a jiya mun tsaya daidai aya ta bakwai a cikin suratul jin yau za mu tashi aya ta takwas mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa anna lamasna sama yana hikaito mana labaran abin da aljannai suke cewa wa junansu wa anna lam- lamasna sama fa wajadnaha lokacin da muka nufaci sama fa wajadnaha sai muka samu saman muli- fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba sai muka samu sama an cika ta da masu tsaro shadidan masu ƙarfin gaske wa shuhuban da tauraru masu aman wuta wa'anna la- wa'anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' wanda da mu mun kasance minha a cikin sama maqa'ida lis-sam' muna da mazaunayya da mukan shuraru maganganun mala'iku faman yastami'il ana duk wanda ya kokarin yanzu yayi kokarin jin maganan mala'iku yajid lahu shihabar rasada to zai samu tauraron wuta yana nan yana dakonsa domin ya kona su wa anna la nadri asharrun urida biman fil ard shiranu suka ce wa anna la nadri lalle mu kan bamu riga muka sani ba asharrun urida biman fil ard sharri ne ake nufata da wanda ke ƙasa am arada bihim rabbuhum rashada ko kuma ubangijin su ne ya fa- ya nuface su da shari'a da hanya ta gaskiya ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yace anan akwai kyakkyawan ladabi ga masu imani daga cikin aljannu dangane da wannan magana da suka yi. ce wasu wa anna la nadri a sharrun urida bi man fil ard mu kam bamu da ba mu da masaniya bamu sani ba mai yiwa an nifaci sharri ne ga wanda ke kasa kaga suna iya su ce mai yiwa Allah yana nufata sharri da wanda ke kasa sai ba su faɗi hakan ba sai suka ce mai yiwa an nufaci sharri ne da wanda ke kasa bi ma'ana mutane kenan wurin shiriya da kuma alheri sai suka dangana shi ga ubangijinsu suka ce am arada bihim rabbuhum rashada ko kuma ubangijinsu ne ya nuface su da shiriya haka annabi khidir sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa ya ce fa'arattu an a'ibaha lokacin da ya shiga kwale-kwalen nan na ruwa na waɗannan miskinai da ya san idan ya je gaba akwai sarkin da ke kwace dukkan wani batu mai kyau sai ya karya batan da yake ciki har suka masa fada annabi musa ya ce masa ya za a yi kai haka to da ya- da ya karya sa sai ce fa'arattu an a'ibaha bai ce fa'ara da rabbuka ba an a'ibaha bai ce sai ubangijinka ya so in aibata ta ba sai danganta aibatawa zuwa gare shi kadai saboda ladabi ga Allah madaukakin sarki tare da cewa Allah madaukakin sarki shi ke yin komai da komai haka da yazo wurin waɗannan marayun guda biyu sai ce fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma kaga da yake alkhairi ne sai dangana shi kai tsaye ga Allah ubangijin ka sai ya nufaci waɗannan yaran su kai lokacin karfin su da za su iya mallaka hankalinsu haka annabi ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da yake ambatan ni'imomin da Allah ya masa domin jan hankali zuwa ga wanda suka kafirce mu Allah daga cikin mutanensa sai ce wa idza maridtu fa huwa yashfi idan nayi rishin lafiya to Allah shi ke warkar da ni tun da wagga magana ya faɗe ta ne bayan wasu maganganu da ya faɗa allazi khalaqani fa huwa yahdi wallazi huwa yut'imuni wa yasqi sai ce wa idza maridtu fa huwa yashfi bai ce ba idan Allah ya sa mani rishin lafiya shi ke warkar da sai ce idan na yi rishin lafiya domin nuna dadabi ga Allah maɗaukakin sarki tare da cewa da alkhairin da sharrin gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki shi ke ƙaddara shi samu mutane gaba ɗaya hadisi ya tabbata a cikin sahihin muslim daga hadisin ali dan abi talib wanda ke bayani game da addu'a ta buɗe sallah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yayin da zai qiyamul layl annabi ke cewa anta rabbi wa ana abduk lalle ubangiji kai ne ubangiji na wa ana abduka ni kan bawan kai ne zalamtu nafsi na zalunci kaina wa ataraftu bi dhanbi kuma na bayyana cewa lalle kam ni nayi laifi mai laifi ne na yi tarafi da haka faghfir li dhunubi jami'a ya Allah ka gafarta mana zunubaina gaba daya innahu la yaghfiru dhunuba illa ant lalle babu wanda ke gafara zunubi sai kai kadai Allah madaukakin sarki wahdini li ahsanil akhlaq ya Allah ka shirya ni zuwa ga mafi kyawun dabi'u la yahdi li ahsaniha illa ant wanda babu wanda ke shiryarwa zuwa ga mafi kyawun dabi'u sai kai Allah madaukakin sarki wasrif anni sayyi'aha ya Allah ka kawar da ni daga barin munanan dabi'u la yasrif anni sayyi'aha illa ant babu wanda ke kawar da munanan dabi'u game da barina sai kai kadai Allah sai annabi ya ce labbaika wa sa'adaika walkhairu kulluhu fi yadayk shine mahallu shayi alkhairi gaba ɗayansa yana hannunka wa sharru laysa ilayka sharri ba a danganta shi zuwa gare ka ana bika wa ilayka kaga sai annabi ya ce alkhairi gaba ɗayansa yana hannun Allah amma bangaren sharri sai ya ce sharri kam ba a danganta shi zuwa ga Allah madaukakin sarki tare da cewa da alkhairin da sharrin da Allah ke kaddara su ana faɗa haka ne saboda nuna ladabi ga Allah maɗaukakin sarki shi yasa nan aljanai su ma suka ce wa anna la nadari mu kan bamu sani ba a sharrun urida bi man fil ard sharri ne aka nufata ga wanda ke ƙasa am arada bihim rabbuhum rashada ko ko ubangijin su madaukakin sarki ya nufaci shari'a da su ne sai Allah ce wa anna minna salihuna wa minna duna zalika kunna qara'iqa qilada wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا Allah ya ce wa anna minna salihuna wa minna duna zalik aljanu suka ce lalle kan mu daga cikin mu akwai nagartattun mutane bi ma'ana daga cikin mu akwai musulmi kuma daga cikin mu akwai mushrikai kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya ce wa anna minna salihun lalle mu kan mu aljanai tawaga ta aljanai daga cikin mu akwai musulmai masu imani wa minna duna zalik daga cikin mu akwai waɗanda ba hakan ba bi ma'ana kafirai ko mushrikai kunna tara'iqa qidada mu ma kam tara'iq ne hanyoyi ne dan at-tara'iq jam'i ne na tariqa mu ma hanyoyi ne da mazhabobi qidadan mabambanta juna dan al-qidad jam'i ne na al-qidda al-qidda shine kuma ababan da yake mabambanta juna ne ina fata mun gane kenan su ma aljanu daga cikin su akwai musulmi mutanen aljanun kwarai daga cikin su akwai masu imani sannan daga cikinsu akwai maras imani mushirkai sannan su ma hanyoyi ne da tunani da mazhabobi mabambanta juna da suka shafa ina fatan mutane mun gane kamar yadda mutane suke kaga yau ma mutane daga cikin su akwai musulmai akwai mushrikai akwai kafirai akwai munafikai da makamantan haka sannan a musulmin ma zaka samu mazhabun su daban-daban ne tunanin su ya sha bamban sun sha bamban da juna to haka ma tawaga aljanu take su ma suna da mazhabi da tunani wanda yake ya sha bamban da juna wa anna zananna allan nu'jiza Allah fil ardh aljanu suka ce wa anna zananna mu kan mun tabbatar dan azzan huna bi ma'ana al-yaqin nan zato da ma'anar yaqini mun sani mun tabbatar muna da yaqini allan nu'jiza Allah fil ard ba za mu iya gajiyar da Allah a cikin loran kasa ba za mu iya guju musu ba ba za mu iya ketare abinda Allah ya kaddara mana walan nu'jizahu haraba kuma ba za mu iya tsere ma Allah madaukakin sarki ba ta fuskar guduwa kuma kamar ta haka وأنا لمسنا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به سكتي وأنا لما سمعنا الهدى كما مو يا يند مكجي شريعة شيني القرآن مجرما آمنا به سيمك إيماني دا القرآن وانا كاغا إيماني دا القرآن zai lazumta musu yin imani da Allah madaukakin sarki da yin imani da manzan da aka turo mu alqur'ani sannan imani da alqur'ani da abin da duk ya shafi alqur'ani mai girma yayin da muka ji annabi na karanta shi muka fahimce shi muka tabbatar da cewa wahayi ne daga Allah amanna bihi sai muka yi imani da shi faman yu'min bi rabbih duk wanda ya imani da Allah madaukakin sarki a matsayin ubangijin shi fala ya khafu bakhsan ba zai taba jin tsoron tawaye ladan shi ba dangane da ayyuka alkhairi da ya gabata wala rahaqa kuma ba zai taba tunanin zai haduwa da kaskanci ba da walakanci gobe alkiyama wa anna minnal muslimun lalle mu kam daga cikinmu akwai musulmai masu miƙa al'amuransu ga Allah maɗaukakin sarki suna sallama ma Allah wa minnal qasitun daga cikinmu akwai wanda suka fandare mu hanya suka ƙi gaskiya faman aslama duk wanda ya miƙa wuyan shi ga Allah yana mai imani da shi fa ulaika taharraw rashada to waɗannan su ne wanda suka kirdadi hanya ta gaskiya su ne suka bi hanya madaidaiciya wa ammal qasitun amma waɗanda suka fanɗare ma hanya suka bi daidai suka yi zalunci fakanu li jahannama hataba to za su kasance wuta itacen da za a rura wuta jahannama da su gobe na kiyama wa allaw istaqamu ala tariqa ina inda ma a ce da a ce su sun tsayu ala tariqa akan at-tariqa at-tariqa nan malamai suka ce abinda ake nihi da shi musulunci kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya ce Abdullahi dan Abbas ya ce al-istiqama ya'ani at-ta'a abinda ake nihi nan da alistiqama idan atta'a da a ce sun dawwama sun dimanta akan da'a da Allah zai ba su arziki na ruwan sama wanda ruwan sama shine samun arziki na ƙasa gaba ɗaya kenan wa Allah istaqamu da a ce sun dage akan da'a ala tariqa akan musulunci la asqainahum ma'an ghadaqa da mun shayar da su ruwa ghadaqan masu yawan gaske malamai suka ce shayar da mutane ruwa kamar ba su arziki ne na ƙasa saboda sabkar ruwan sama ne Allah zai ji ƙasa ya fitar da albarkatu na ƙasa wanda sanadi wannan albarkatun za a samu dukiya za a samu arziki linaftinahum fihi domin mu jarrabe su fihi dangane da abin nan da muka ba su wasu malamai ma suka ce wa allaw istaqamu ala tariqa da dai a ce su kafirai sawa'un na aljanu ko mutane da za su dage akan yin kafircinsu la astainahum ma an ghadaqa da mun shayar da su da ruwa masu yawa ba dan komi ba li naftinahum fihi domin mu jarrabe su da wannan ni'imar da muka ba su shin za su biya ladan wannan ni'ima sana masu godiya ga Allah ko ba za su ba duk da fasara ta farko ita ce mafi inganci kenan da a ce mutane sun dawwama akan yin da'a ga Allah maɗaukakin sarki da biyayya akan manzan da ya turo da kiyaye dokokin Allah to da Allah ya shayar da su ruwa masu yawa da Allah ya arzuta su ta hanyar ba su dukiyoyi da Allah ya ba su lafiyar jikunan su da Allah ya ba su kwanciyar hankali da zaman lafiya ina fata mun gane wanda wannan shine tafsiri mafi inganci daga cikin tafsirin kan malama saboda an samu ayoyi da hadisai masu goyon bayan wannan fasara ta farko aya wadda ta zuwa cikin suratul talaq Allah madaukakin sarki yana cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki to Allah zai nema masa mafita cikin dukkanin al'amuransa sannan sai Allah ya ce wa yarzuquhu sannan Allah ya arzuta shi ya bashi arziki min haythu la yahtasib ta inda baya zato baya tsammani sannan Allah a nurin yake cewa walau annahum aqamu at-taurata wal injil wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da a ce dai ahlul kitab sun tsayar da at-taura da injila sun yi aiki da abin da ake cikin su wama unzila ilayhim min rabbihim da abin da aka sabkar musu daga ubangijin su la akalu min fawqihim da sun ci daga saman su wa min tahti arjulihim da kuma abin da ke kasan kafuwansu kaga da Allah zai zubo musu ruwan sama sannan ya fitan musu da albarkacin gona wanda za su amfani da su duk me zai sa su samu hakan idan sun yi biyayya ga Allah sun yi da'a ga Allah sun kiyaye dokokin Allah sannan Allah a nurin yake cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatan minas sama'i wal ard da dai a ce ma'abuta alƙarya sun yi imani suka ji tsoron Allah suka yi takawa da mun buɗo musu albarkokin sama da ƙasa gaba ɗaya kaga shi takawa da kiyaye dokokin Allah suna sa a samu kwanciyar hankali cikin ƙasa kuma Allah ya arzda wannan ƙasar da arzikin da za su huta ƙarƙashin wannan arzikin kenan kaga in kaga ƙasa na wahala ko mutane na cikin wahala da tashin hankali ta yadda kowa kuka masu hali kuka na tsaka tsakiya kuka balibartin talakawan da ba su da komi kowa kuka to idan ka bibiyi al'amuransa za ka ga sabon Allah ya yawa a cikinsu sabon Allah ya yawaita kuma wanda suke da ikon su hana sun yi shiru sun kyale talaka ga matakai na hana munkari ba guda bane ba tunda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda ya ga munkari abin kyama abin da bai dace da shari'a ubangiji ba falyughayyirhu bi yadihi to yi kokarin hana wannan abin da masanya shi ta hanyar hannunsa wake da iko yayi amfani da hannu wurin hana munkari kaga masu matsayi ne masu fada aje masu ikon da idan suka buga sanda ba wanda isa ya ratsa wannan bugun da suka yi ina fata mun gane to irin waɗannan su ake nufi da falyughayyirhu bi yadihi yau nawa ne ake yi fasadi ana ji ana gani masu faɗa a ji sun yi shuru sun kyale wanda idan suka tsawatar za a gaji ko ba haka ba ku shaka ba kowa sai bannar da ake aikatawa cikin gari kowa na gari an san mabannatan an san inda suke kuma an san bannar da suke ni ko kai daga cikin mutane farar hula gama gari ba su iya hana su ta hanyar amfani da ƙarfi idan kuma aka ce za a yi amfani da ƙarhi wurin hana su kaga za a yi fitina ne da tashin hankali wataƙila a ja wata ɓannar da barin su akan wannan ɓannar shi ya fi sauki to amma in masu iko ne fa za su iya hana abin lokaci guda kuma ba yadda za a yi za su iya hana mashaya shan giya za su iya hana raba muggan ƙwayoyi da ake saidawa a yi wanda suke kawar da hankalin bayan Allah za su iya hana gidan karuwai za su iya hana masu kaɗe-kaɗe cikin dare sana hana bayan Allah barci da makamantarsu amma sai ka ga in ma ana yi da wata sifface da ya kamata su yi fiye da hakan ba su yi ba to sakamakon haka sai Allah ya jarrabe mu gaba ɗaya zaharar fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aidin nas banna ta kan faru a cikin teku ta faru a sarari saboda ababen da mutane suke aikatawa da hannayensu idan ba a hana munkari banna ta kan faru su ta sannan mataki na biyu wurin hana munkari ka hana munkari da bakinka fabilisani ya hana da baki wake da ikon ya hana da baki wanda ya iya faɗa daga cikin wanda ya san wannan abin da illa shi da hukuncin shi a musulunci sai ya wa'azi ya faɗakar ya gayi don mutane su nisanci wannan abu yanzu tsakani da Allah ‘yan uwa ta fuskar wa'azi da jan hankali ana yi ko ba'i ana yi malamai nawa ke da kai garin ga kawai wanda suke tashi tsaye wurin yin wa'azi da jan hankalin mutane game da nisantar mugayen abubuwa masu ɓanna suna da yawa a yi masallatayya a yi muhadarat a yi gidan radiyo a yi gidan tele a cin wayoyinku dukkan haka ne amma duk da haka kaga mutane sun ki su gyara to me zai hana ba za a sha wahala dole a sha wahala dole ka yi oda kaya ka kawo su ka daɗe su ƙi shiga dole kai mabukaci wanda kake so ka sai haja ka rasa kuɗin da zaka je ka sai haja da ko an rasa masu saye masu kaya sun zo sun kaso kuɗin su sun aje to sai kaga an samu kai cikin matsala an samu kai cikin wahala shi yasa kenan kaga idan ana nisanta sabon Allah ana gyara halaye to sai kaga an sami yalwa da jin daɗi komai sai ya sauki duk rintsi in aka ma Allah biyayya sai Allah ya sauƙaƙa al'amura saboda al'amura gaba ɗaya hannunsa yake shi ke sarrafa su da ya dama in kuma shi da'a ya buɗe al'amura al'amura su sauki in kuma kuka kangare mishi ya kame muku ba dan komai ba dan ku yi izina ku gane ko za ku dawo ku tuba akan abin da kuke saboda kuna cikin tsananin da tashi hankali Allah ke shi mai kare Imam Ahmad ya fitar da hadisi da Imam Tirmidhi da sanadi mai kyau hadisi daga Abu Hurairah عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم daga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kala yake cewa yabna adama tafarraga li ibadati amla sadraka hinan wa asuddu faqrak ya kai dan adam ba da lokaci da himmaka wurin bautata zan cika kirjinka da wadata zan baka wadata da yalwa sannan kuma zan katanganke maka talauci ba za ka samu ga cikin masu talauci masu bukata wa illa tafa'al in ko baka aikata hakan ba mala'atu yadayka shughlan wa asuddu faqrak wa lam asuddu faqrak in ko baka bada lokaci ba wurin bautar Allah da himma wurin bauta ma ubangiji sai Allah ya cika al'amuranka da aiki sannan kuma ya bude maka kofar talauci nawa ne daga cikin masu wadatar da yau ana ganin masu wadata ne alhalin talakawa ne da su da talaka da halin su guda in ka ba shi irin yadda zaka ba talaka zai sa hannu biya karba zaka gan shi yana wahala datti a jikin shi takalman shi abun mamaki ba zai iya sa tufafi ba na alfahari wanda suka dace da matsayin shi na mai kuci kuma shi ke hidima akan wannan dukiya yana zufa safe da rana yana lissafi nawa suka shigo nawa suka kau tare da haka mabukaci ne kullun gani yake duke shi karewa sa kai ina amfani irin wannan dukiya me albarkata daɗin dukiya fa shine ka mori da ita ka ji daɗinta alal aƙalli in ma baka taimaka ma kowa baka ji daɗi da ita ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka hau abin hawa mai kyau ka sha gida mai kyau a san ka a nuna ka na cewa kai mai wadata ne to amma a ce kai mawadaci ne ba wai dan gudun duniya ba fa kawai zaka tsince shi cikin talakawan da shi da su babu babu wani bambanci balma watakila ya fi su wahala ya fi su wahala za ka ga ya zo kuna ciniki da shi dala ishirin ta hana ku cinikin jika ɗari to ina amfani irin waga dukiya ko ko gashi yana buƙatar abu ya kisaye shi saboda yana tattalin wannan dukiya akan ta yake wahala dare da rana kuma kaga wannan talauci ne jidda akwai mi akwai halin saboda wannan duke shi bautar ta yake yana hidima a kansa kuma abin mamaki irin dukiyar da ka tara komin yawanta ba ta da wani amfani gari ka sai abin da kai sadaka da shi ko kai aiki alkhairi da shi abin da ka ciyar kai aiki alkhairi da shi kai sadaka da shi shine Allah zai baka sakamako akan dimbin dukiyarka amma abin da ka hole ka more kai wane ne wannan baya daga cikin lissafi sannan duk yadda ka bar dukiyarka duk yawanta za a rabe ma magadanka ita ne gaba daya sannan kai kuma gobe alkiyama Allah zai tsayar da kai a gaban shi ya tambaye ka duk dukiyar na ina ka samu ta sai ka yi bayani dalla dalla ta wace hanya ka tara ta sannan kuma ya tambaye ka da ka tara ta ta ina ka kashe ta ya kai karab da wannan dukiya to kaga ashe in mutum ya gane amfanin dukiya shine ka mori da ita sannan ka yi aikin alkhairi da ita ka ci ka sha ka yalwata ma kanka da iyalanka taimaka ma danginka na kusa da na nesa ba miskini mabukaci da makamantarsu kamar yadda yanzu ake yi a wanga lokacin namu na ramadan shi yasa nake mamaki me yasa wai masu halin mu ba su fitar da zakka sai cikin watan ramadan dukkan mu ne yan kasuwa mu suka ittifaki wurin fara kasuwa cikin watan ramadan kuma aka dace shekara ta kiyo nisabin sana nan bai canza ba ka kushe ka ba haka nan bane ina fata mun gane kowane da lokacin da Allah ya bashi arziki har ya kai nisabi lokacin da dukiyarka ta kai nisabi ana nihin ta kai lokacin da za a iya cire mata zakka sannan ta shekara a wurinka tana nan akan nisabinta to a wannan lokacin za ka fara fidda zakka idan ka san nisabinka yana faruwa ne da lokacin fidda zakkarka yana faruwa kahin watan ramadan da wata ko da wata biyu bai halatta ka jinkirta shi ba sai cikin watan ramadan sai ka fitar da haƙƙin duke ka a lokacin da shekara ta kewayo a kan shi amma da dama yau wasu dan san rai wasu dan sa ran cewa yin ta a cikin watan ramadan shi hifalala sai su jinkirta fidda zakka sai cikin watan ramadan wanda ku ba daidai bane ina fatan mun gane in nisabin ka yayi daidai da watan ramadan shekara ta kiyo maka a cikin watan Ramadan kuma a wannan lokacin kake cirewa sai ka cire ba laifi bane ba saboda wannan ne lokacin fadda zakata amma in ba haka ba bai dace ba kai jinkiri ka kyale ga lokacin fadda zakaka sai lokacin watan Ramadan ya zo sannan ka cire zakka Allah ya shi bai kare mu Allah ya sa mu gyara kenan kaga yin aikin alkhairi yana jawo ne kwanciyar hankali da albarka da kuma arziki shine wa allahu istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi domin mu jarrabe su fihi cikin abin da muka ba su na arziki cikin abin da muka ba su na dukiya saboda abin da Allah ya baka na arziki ya baka shine domin ya jarrabe ka da wannan arzikin shin zaka gode mishi akan wannan arzikin ko kafirce mishi zakai zaka fitar da haƙin dukiyar da Allah ya baka ko ba zaka fitar ba shine godiya ga abinda Allah ya baka na arziki kenan haka talauci ma talauci ma jarrabawa ce Allah zai jarrabe ka da talauci ya ga shin zaka tsaya akan bauta shi ne ko ba zaka tsaya ba shi yasa Allah ya ce wa nabluukum bil sharri wal khairi fitna za mu jarrabe ku da sharri da alkhairi gaba ɗaya a matsayin jarrabawa da fitina maga za ku dagi akan bautar Allah ko kuma za ku bice za ku bitirce mishi wa man yu'rid an dhikri rabbi duk wanda ya kawar da kai daga barin zikirin ubangijin shi ya suluku azaban sa'ada Allah zai shigar da shi azaba mai wahalan gaske sai Allah ya ce wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada wa annahu lamma qama 'abdu Allahi yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا الله مدوكاكين سركي يتشي وأن المساجد لله للي مسلاتي لله نألا نكأي سبحانه وتعالى فلا تدعوا مع الله أحدا kada ku kira wani Allah tare da Allah ahadan kuma wani ne a cikin masallaci Imam Qatada rahimahullahu ta'ala yace كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم وبيعهم أشركوا بالله فأمر الله نبيه أن يوحده وحده يهودا دسود نصارى إذا سك شجع كنيسة ورم بوتسو to ya kasance suna yin shirka da Allah madaukakin sarki a ciki sai Allah madaukakin sarki ya fori manzansa da annabinsa cewa su kam idan suka shiga masallaci kar su yi shirka da kowa da Allah suke su bauta ma Allah shi kare su kare ta Allah madauki sarki shi kare da bauta wa annahu lamma qama abdullah yadda lamarin yake lamma qama abdullah yayin da bawan Allah ya tsaya yana tsayuwar dare yana karatun alqur'ani mai girma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yad'uhu yana bautan Allah kadu yakununa alaihi libada kafiran makka sura qiris su haye junansu ɗai kan wani domin jin haushin abin da annabi yake na ibada da da'awa zuwa ga Allah madaukakin sarki ko kuma ya kasance lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana tsayuwar dare yana karanta alkur'ani yayin da aljanu suka ji shi yana wannan karatun sai suka zo suka tare akan shi har ya kasance wasu akan wasu domin su shurari karatun alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tare da sabban shi a cikin sallah qul annabi ka ce musu inna ma ad'u rabbi ku sani kadai ni fa ina kiran ubangiji na ne ina kiran ku zuwa ga ubangiji na ba bautar wani wanda ba Allah ba ko kuma ku sani kadai cewa ni kam ina bautar Allah ne shi kadai wala ushriku bihi ahada bana hada bautar Allah da koma wane shi kadai nake bauta qul annabi ka ce musu inni la amliku lakum darran wala rashada ni annabi ba zan iya mallakan muku da cutarwa ba balle in cutar da ku wala rashadan kuma ba zan iya mallakan muku da shirya ba balle in shirya da ku cutarwa da amfanarwa shirya da batarwa duk suna hannun ubangiji madaukakin sarki shi ke shirya su da wanda ya ga dama shi ke cutar da wanda ya ga dama shi ke ba wanda ya ga dama lafiya hana ma wanda ya ga dama lafiya wannan al'amarin ba ga hannuna ba yake mallaka ce ta Allah madaukakin sarki ina fatan mun gane kaga wannan shi ke nuna maka matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya ce annabi ce mu al'ummarka ba ni mallaka a gare ku darran cuta bale in cutar da ku haka ba ni mallaka shirya bale in shiryar da ku ba zan iya amfanar da ku ba ba zan iya cutar da ku amfanarwa da cutarwa suna ga hannun Allah shi kaɗai madaukin sarki baya da abokin tarayya cikin yin haka qul ka ce musu ya kai annabi inni lan inni lan yujirani min Allah ahad ahadun kuma ni kam babu wani daga cikinku wanda zai bani kariya daga Allah madaukakin sarki idan har Allah ya nufaci ya azabtar da ni walan ajida min dunihi multahada kuma da ɗaya ba zan samu wata mafaka ba a wurin wani wanda ba Allah madaukakin sarki ba dan haka kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da Allah ya ga dama ya cutar da shi ba zai samu wani wanda zai ba sa kariya daga Allah ba sannan kuma da za a ce ya nemi mafaka ba zai samu wata mafakar da tafiya fake da Allah madaukakin sarki ba wa illa ba illa balagan min Allah wa risalatihi sai dai kawai isarwa isar da sakon Allah da manzanci min Allah daga Allah madaukakin sarki wa risalatihi da manzancinsa wa man ya'si Allah wa rasulahu duk wanda ya saba ma Allah madaukakin sarki wa rasulahu kuma ya saba manzan shi fa inna lahu nara jahannam to tabbat yana da wuta jahannama da za a sashi cikinta khalidina fiha abada shi abin dawwama ne a cikinta abadan har abada ba zai taba fita ba kin hatta idza ra'u ma yu'aduna fa sayalamun su kafirai ko munafikai ko wanda suka kangare ma Allah ba za su gushe ba suna kan kafircin su suna kan shirka su da izginancin su hatta idza ra'u ma yu'adun har sai sun ga abin da aka musu alkawali da shi na azaba fa sayalamun a wannan lokacin za su sani su gane man adhafu nasiran wane ne ke da mafi karamcin mataimaka wa aqallu adada kuma wa ke da karamcin mataimaka wanda za su bashi tallafi da agashi sai Allah ya ce qul in adri aqribun am ba'idun ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا ألا تقول إن أدري أقريب ما توعدون قل كجايا مصياما زع الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أدري إن بمعنى ما كوكما لا تبت بن سنبا بان دا مسنيا أقريب ما توعدون shin kusa yake abin da aka muku alkawali na azaba ko kuma nesa yake abinda kafirai suke nema na a gaggauta musu azaba suna yin izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tambaye shi wai yaushe ne wannan abin da kake gaya mana na azaba da makamantansu sai Allah ya ce annabi ce musu ban riga na sani ba bani da masaniya a qaribun ma tu'adun shin kusa yake abinda ake muku alƙawalin nan da shi na azaba ko kuma ne sai yake bani da wannan masaniya wannan sanin yana ga Allah shi kadai madaukakin sarki am yaj'alu lahu rabbi amada ko kuma mai yiwa Allah ya sanya mashi wani lokaci sananne da zai su alimul ghaib Allah shine masanin abin da ke fake shi kadai ya san gaibi baya da abokin tarayya cikin sanin gaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada baya bayyana ma kowa daga cikin halittunsa gaibinsa illa man irtada min rasul sai fa wanda ya yarda da shi daga cikin manzanninsa ina fata mun gane kaga wannan aya tana nuna cewa Allah shi kadai ne masanin gaibi baya da abokin tarayya cikin sanin gaibi ina fata mun gane nan istisna'i da Allah yayi sai ya nuna cewa yana sanar da wasu daga cikin manzannin shi gaibi ina fata mun gane ashe wa ke sanarwa Allah annabawan da manzanni su da kansu ke sanin gaibi ko sanar da su ake sanar da su ake me yasa kuma Allah ke sanar da su Allah na sanar da manzanni da annabawan shi wani bangare na gaibinsa domin karfafa surun mutanensu don su yarda da su su gano cewa tabbat su aikaku ne daga wurin Allah saboda gasu suna faɗin wani abin da in ba Allah ya sanar da su shi ba ba yadda za a yi mutum ya san shi ina fata mun gani shi yasa Allah ke sanar da annabawa da manzanni wani bangare na gaibin shi domin ya ayyada su a cikin al'ummarsu kaga alqur'ani mai girma gaibi ne ina fata mun gani Allah sai sanar da annabi gaibin alqur'ani ababan da za su zo nan gaba da wanda suka gabata tun farko Allah ya sanar da annabi su a cikin alqur'ani ina fata mun gane shi yasa Allah ya ce ma annabi ma kunta ta'lamuha anta ko wala qamuka min qabl hadha ko kai da mutanen ka ba su san wannan labarin ba in ba dan da muka ba su labari a yanzu ina fata mun gane kaga wannan labarin kahin Allah ya ba annabi wannan labarin sunan shi ne gaibi sannan Allah ya leƙar da annabi wannan labarin annabi kuma ya sanar da al'umma gaba ɗaya ina fata mun gane Allah shi kadai ya san abin da yake gaibi ne algaibul mutlaq kenan banda Allah babu wanda ya san gaibi ɗaya ku ne daga cikin manzanni da annabawa Allah ke leƙar da su gaibi shine illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi to a wannan lokacin Allah zai sa masu tsaro na musamman bayna yadayhi akan gabansa wa min khalfihi da bayansa rasadan a matsayin masu daku suna kiyaye wannan wahayin da za a kai ma manzo kar ya zamanto wani ya ji shi kafin wannan manzon da za a tura ma wannan wahayi liya alama an kada ablahu risalati rabbihim domin Allah madaukakin sarki ya san da cewa su waɗannan manzannin sun riga sun isar da saƙon ubangijinsu wa ahata bima ladaihim kuma Allah ya kiyaye duk abin da ke gabansu wa ahsa kulla shay'in adada sannan Allah ya kiyaye komai ta fuskar kididdiga da kirgewa babu wani abu a cikin doron ƙasa ko cikin kauni gaba ɗaya face Allah ya san adadinsa ɗaya bayan ɗaya ina fata mun gane ganye ne na bishiya ƙasa da rairayi da makamantansu adadin mutane adadin aljanu adadin dabbobi da dukkanin nau'insu babu wani wanda Allah bai sani ta fuska ƙididdigewa da adadinsu shine wa ahsa Allah ya kiyaye komai kulla shay'in dukkanin komai adadin ta fuska adadi da lissafi wannan shine ƙarshen wannan sura mai albarka suratul jinn za mu shiga a cikin suratul muzammil wadda suratul muzammil ita ma sura ce makiyya da take da ayoyi 20 daidai mafi girman abin da wannan sura take tattaunawa akan shi shine fuskantar da taujihi na musamman zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da umarnin shi na cewa ya tashi ya raya dare ya raya dare da qiyamul layli sannan kuma ya kiyaye amanar da aka dora mishi kuma sannan ya zame ya dage wurin yin jihadi da ya kakkafa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطعا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا
bayan bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal muzammil ya kai wanda ka lullube da dara ko wanda ya lullube da mayafinsa ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam malamai sun yi sabani dangane da sababin sabkan wannan sura ko wannan aya wasu ka ce annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ji shawarar mushrikai ne a kansa lokacin da suka fuskanci cewa mutane na ta imani da shi kuma ga lokacin zawwa makka yayi suka taru suka yi mitin tsakankaninsu me za su faɗa ma al'umma su wadatar da su su gamsar da su cewa abin da annabi yake akai ba gaskiya bane suka yi ta shawarwa wasu suka ce a ce boka ne wani ya ce sam ba boka bane ba wasu suka ce a ce matsahi ne wani ya ce sam ba matsahi bane ba wani ya ce a ce makaryaci ne ce wallahi ba makaryaci bane suna dai ta sabani tsakankaninsu suna kokarin su dangana ma annabi wani aibi ko wata na kasar da za ta sa idan baki sun zo ba za su shurare shi ba annabi sai ya samu kanshi cikin damuwa ya je gida ya lulluɓa da dara yana cikin damuwa da bakin ciki wasu mutane kuma suka ce a'a sababin sabkatta shine lokacin da annabi ya ga mala'ika jibril a sifar da Allah ya halicce shi akan ta lokacin yana gari hira yana hangen sama sai ga mala'ika zamna akan kujera girman shi ya rufe sararin samaniya kakafta yadda idan ka daga kanka ba za ka ga komai sai mala'ika jibril wannan abin yasa ya samu kan cikin firgici da razani ya shigo gida na ce mata shi zammiluni zammiluni lullube ni lullube ni saboda tsoro to ana cikin halin haka sai Allah ya turo mushi dan sako dan sako zuwa gare shi ne mala'ika jibril ya ayyuhal muzammil ya kai wanda ka lulluba a cikin dara ko zananka qum qumil layla illa qalila tashi karaya dare ta hanyar qiyamul layli da yin sallolin dare illa kalilan sai ɗan kaɗan da za ka raga cikin dare wanda za ka samu kai barci ka huta nisfahu raya rabin dare ko kuma huta a cikin rabin dare ka raya rabin dare a win minhu kalila ko ko ka rage wani kaso ma daga cikin rabin daren da za ka huta ya kasance ka sallaci kaso ɗayan ukun dare kaso kaso kaso ɗayan ukun dare ko ya zamanto ka ka ka sallaci kaso biyun ukun dare auzid alai ko ko kai daɗi akan haka kenan ka kasallaci kaso biyun ukun dare warattilil qur'ana tartila sannan ka karanta qur'ani matuƙar karantawa ina fata mun gane ka rattala qur'ani ka karanta sa da sifa mai kyau wurin karantawa kenan kar ka yi gaugawa da sauri wurin karanta sa tsaya karanta sa da nutsuwa tsaya karanta sa kana mai hango ma'anonin da yake ɗauke da ka gano hukumce-hukumce don ka yi aiki da abin da aka ce ka yi ka nisanci abin da aka hane ka ina fata mun gane wannan shine muradin Allah madaukakin sarki yayin da mai karanta alkur'ani yake karanta alkur'ani ka tsaya ka karanta shi cikin nutsuwa karatu ɗaya bayan ɗaya karatun da zai sa ka samu nutsuwa a cikin zuciyarka ka ji tsoron Allah a cikin zuciyarka kana mai hango ma'anonin ayoyin da kake karantawa domin ka samu khushu'i a cikin zuciyarka sabanin karatun da muke na alkur'ani a yau kama ana kora da mutum kai ka ba da lokacinka har Allah ya maka ni'ima ka tashi a dare menene na sauri menene na gaugawa ka tsaya ka karanta alkur'ani da tsuwa ko ko Allah ya hore maka ya baka dama ka zo masallaci ka karanta alkur'ani mai girma ka zo ka buɗa amma kana ta sauri ina zaka ba ka zo bane dan ka gana da ubangijinka tsaya ka karanta shi bitartil tsaya ka karanta shi a hankali ba mai sauri ba ina fata mun gane kenan haka ake so ga duk mai karanta alkur'ani in ka yi sauri wurin sauke shi karamci ka sauke shi a cikin kwana uku shi yafi kaga cikin kwana uku zaka sami yalwa ba za ka yi gaugawa ba ta yadda zaka barar da ma'ana shida kuma kalmomi wanda ya kamata a ce ka fada amma idan ka ce ka sauke alkur'ani a cikin awowi ko sai an lokuta kamar yadda mutane yanzu suka mai da alkur'ani abin neman kuɗi da shi su zo su zamna a ɗauko alkur'ani a ciccira shi gida talatin a ba kowa wani kaso na juz'in alkur'ani mai girma a karanta shi cikin abin da bai kai minti talatin ba kai ma kasan ba karatun alkur'ani ya kai kuma wannan ba a ce mata sabka alkur'ani ba ta karɓa sunan sabka kun san saboda me saboda kakkasa sabka a kai wanga ya karanta hizu biyu wanga ya biyu wanga ya daya wanga ya daya idan mai kallo ya kalla sai ga kamar an sabke alqur'ani alhalin ba a sabke shi yaushe ake sabke alqur'ani yayin da mutum ɗaya ya karanta shi daga farkon shi har ƙarshe ko kuma muna tare muna so mu sabke shi a lokaci guda kai karanta rubu ko hizib sannan abokin ka ya karanta wancan ya karanta wanga ya karanta irin yadda ake musaffa a ranakun laraba a wasu masallatan to wannan ita ce sabka idan aka faru daga suratul fatiha zuwa min aljannati wan nas amma a rarraba a ba kowa guntu a yin haka cikin minti talatin sarki alkur'ani wannan ba sabka ba ce kuma za ta taɓa karɓar sunan karɓa sabka ba kuma ga dibe yadda mutane suka walakantar da alkur'ani mai girma suka mai da shi jari abin neman kuɗi har kuɗi ake sawa ana jayayyar ciniki a nawa za mu sauke maka shi wani ke bani labari a kwanakin nan fa ya ce kusan mutum sun kai talatin ko sattin a yadda ya gaya mini aka kira sunuri don su sabke alkur'ani mai girma aka rarraba takardun suka sabke alkur'anin mai girma kuma aka ba su jikka talatin yanzu ya ce su sattin ana nan ana ta rikici shi dai karshe tafe shi ya ce saboda ana ganin akwai ha babba daga cikin malama akwai ha karami ha babba za a ba shi babban kaso ƙananan za a ba su ƙananan kaso sauran suka ce a'a one by one a ba kowa daidai daidai wa daidai ya ce yana ana cikin wannan rikicin ya tashi ya tafe shi to kaga yanzu mutanen nan masu sabki alkur'ani a biya su sun ma daina neman menene ma'ana alkur'ani bale su yi aikin da abin da ke cikin shi na koro ko sa hannu da abin da yake hanawa gaya abin da suke yi da alkur'ani shine neman kuɗi da shi su rubuce ma mutun shi su sabke ma mutun shi a biya su da makamantansu wurin suna su sabke daren suna su sabke a wurin aure su sabke sabon gida su sabke kai har ma da wasu daga cikin masu itikadin cewa su hadu suna ne zaka samu su ma suna yin haka da hakan ba saboda haka aka sabkar da alkur'ani mai kyau an sabkar da shi ne don ku karanta shi ku fahimce shi ku yi aiki da abin da ke cikin shi abin da aka ce ku yi ku yi abin da aka hane ku kar ku yi kar ku yi shi ne hadafin sabkar da alkur'ani mai kyau ba wai a maida shi ba mi abincin ce kawai ya zama to baka da sana'a sai neman ci da alkur'ani sannan kuma baka kokarin ka fahimci ma'anonin shi da abin da ke shi domin kai aiki da shi Allah ke shi mai kare shi yasa bai dace ba ka rinka gaugawa kana sauri yayin da kake karanta alkur'ani da girma in ma kai sauri kai gaugawa to kana mai kulawa da hukuncin tajwidi kar ka bata ma'anar tajwidi ina fata mun gane kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake karanta alkur'ani mai girma imam al-bukhari ya fitar da hadisi a cikin sahihin littafin shi hadisin qatada qala yake cewa sa'altu anas imam qatada yace na tambayi anas bin malik an qira'atin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dangane da yadda annabi ke karanta alqur'ani mai girma fa qala sai anas yace da ni kana yamudduhu maddan annabi ya kasance yana jan alqur'ani matukar ja inda adda koi ja ya ja baya sauri wurin karanta alkur'ani da girma imamu ahmad ya fitar da hadisi da imamu abu dawuda da imamu tirmidhi daga ummi salama annaha su'ilat an tambayi ummu salama an qira'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karanta alkur'ani mai girma fa qalat ummu salama tace kana yaqta'u qira'atahu ayatan ayatan ummu salama tace annabi ya kasance yana yanke karatunsa aya bayan aya ta buga misali bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin da waga sifa haka ina fata mun gani kenan kaga aya bayan aya a hankali sannu sannu inda ake ja a ja inda ake inda ba a ja kar a sha ina fata mun gani sabani yadda muke yanzu a cikin sallah wallahi wasu wuraren zaka ga kai har mutanen mu ma fa sun fi san limamin da yake direwa har sunaye suke musu kaji ana ce wani rumbo wani ana ce mishi turwaya sabiyo da makamantansu saboda gudu wurin karatu alkur'ani yadda ake sallar tarawih ko kiyamul layl wanda dukan bai dace dan me za a kallafa ma kai sai an sauke alkur'ani mai girma duka a dare goma dan me za a kallafa ma kai idan za a yi wannan karatun ratatatatata gwamma a tafi da shi sannu sannu abin da aka samu Allah samu shi albarka ina fata mun gane a kiyaye ahkam kin shi zaman to ba saba ma Allah ciki ba sabanin a zo a ce dare ɗaya sai an karanta hizb shidda hizb shidda a cikin abin da bai kai awa hudu ba ko awa uku da wani abu kaga karatu sannu sannu kan bai mata so ba dole a yi shi da sauri kuma yin shi da sauri yana tafiyar da ma'anarsa yana tafiyar da nutsuwa da jin daɗin karatun alkur'ani da girma ina fata mun gane to annabi sannu sannu yake yi aya bayan aya ina fata mun gane haka imamu abu dawud ya fitar da hadisi da imamu nasa'i da sanadi mai kyau an bara ibn azib daga bara dan azib qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi yace zayyinul qur'ana bi aswatikum ku ade alqur'ani da sautinku ku ade alqur'ani ku mushi kawa da muryarku kaga wannan yana neman mutum ya rera karatu yayi murya mai kyau yayin da ke a karanta alqur'ani ina fata mun gane kare ya zamanto kana karanta shi ba zauki ba halawa ta karanta shi irin wanda sai karanta alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawm haka wasu ke karanta shi a cikin sallah wanda hakan bai kamata ba ka ade alqur'ani ka kawaita shi da sautin ka kai sauti mai kyau saboda sauti mai kyau yakan jawo hankalin masu shuraren ka mummunan sauti ko da ka iya karatun alqur'ani yakan sa mutane su guje maka ina fatan mun gane shi yasa ake neman mutane su zayyana alqur'ani mai girma da sautin su haka imamu abu dawud ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau an sa'id an an sa'id bin abi waqqas daga sa'id dan abi waqqas kale yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi yake cewa laysa minna man lam yataghanna bil qur'an baya daga cikin mu wanda bai rera alqur'ani mai girma baya daga cikin mu baya daga cikin mutane kirki ina fata mun gane kenan ka tsaya ka rera alqur'ani mai girma rera wadda zakai ba an kallafa maka ba sai kai kamar yadda wani ke yi kai yadda Allah ya sauƙaƙa maka shi dai abinda abba a so ka yi shi kawai haka kawai ba tare da ka rera shi irin yadda na baku misali alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kagin baka rera amma da kai alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم kaga karira alal aqalli kai yadda Allah ya kore maka ba sai kai kakala ba kai irin nawa ne irin yadda Allah ya baka in kai wancan ma ba laifi bane ina fatan mu gane amma kai kamar yadda Allah ya sare maka kenan ba a san mutun ya kirera alqur'ani mai girma ana son karera alqur'ani mai girma har ka sanya wa mutane san alqur'ani a cikin zuciyarsu shine warattilil qur'ana tartila ka rattala alqur'ani ka jeranta shi tartilan matuƙar jerantawa inna sanulqi alayka qawlan thaqila lalle musu Allah madaukakin sarki za mu jefa maka za mu sabkar maka da zance shine alqur'ani mai girma thaqilan mai yaunin gaske saboda alqur'ani lokacin da ake sabkar ma manzon Allah shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan samu kanshi cikin wani yanayi mai wahala wanda kafin a sabkar masa ina fatan mun gane Aisha radiyallahu anha ta faɗa a cikin hadisi da yazo a cikin hadisi da ya tabbata a cikin sahih bukhari Aisha ke cewa laqad ra'aytuhu yanzilu alayhi alwahy fi al-yawm ash-shadid al-barq fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqa Aisha tace tabbata naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi na sabkan masa a cikin rana mafi tsananin sanyi amma za ka ga goshin manzon Allah na ta zubar da zufa ga tsananin sarki kuma yana zufa saboda alqur'ani mai girma yana sabka akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka imam al-bukhari ya fitar da hadisi a cikin gantaccen littafin hadisin zaid bin thabit qala yake cewa anzalallahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam wa fakhidahu ala fakhidhi Allah madaukakin sarki ya sabkar da wahayi akan manzon Allah a wannan lokacin cinyata cinya annabi tana akan cinyata irin an yi zama haka cinya annabi tana akan cinyarsa fa saqulat alayya yace sai cinyan manzon Allah ta mini yaunin gaske hatta khiftu an tadurra fakhidhi har na ji tsoron cewa kafata za ta rididdigi saboda tsananin yauni da zafin da yake shi a wannan lokacin ana son kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi ina fata mun gane a takaice dai yauni irin wanga yaunin ya tabbata idan ana saukar da alkur'ani sannan alkur'ani yana da yauni ta fuska kiyaye ababen da ke cikin shi na umarni da na hani yana da yauni ta fuskar riƙar shi da koyi da duk abin da ke cikin shi cikin irin ababen da Allah yake so ku yi da abin da Allah yake so ku nisanta shi yasa yake ce mishi yana da yauni ina fata mun gane inna nashi'atal layl lalle tsayuwa ta dare karanta alƙur'ani yayin lokacin dare hiya ashaddu wafa'a wannan karatun shine mafi tasirin karatu wa aqwamu qila kuma shine wanda ya fi dacewa da ka fahimci alqur'ani da kiram ina fata mun gane kaga lokacin dare lokacin da mutane sun yi barci in Allah ya baka ikon tashi ka yi qiyamul layl a wannan lokacin babu wani lokacin da ya fi nutsuwa wurin karanta alqur'ani sama da lokacin dare yanda kake karanta shi in kana dan karanta shi a hankali zaka ji kana samun nutsuwa a zuciyarka sannan kuma harshenka yana yin muwafaka da abin da zuciyarka take hararawa na ma'anonin alkur'ani ina fatan mun gane shine kenan inna nashi'atal layli hi ashaddu wafa'a wa aqwa muqila inna laka fin nahari sabahan tawila lalle kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana da dama mai yawa a safiya dama mai tsawo kenan samu lokacin da zaka bauta ma ubangijinka da daddare da safe kana da yalwa kana da sai a lokaci ka je nan ka kai nan ka kawo nan ka kira mutane zuwa ga Allah da daddare kuma ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali sai ka tashi ka bota ma ubangijin ka madaukakin sarki wa zkur isma rabbika ka ambaci sunan ubangijinka wa tabattal ilaihi tabtila ka karkata zuwa gare shi matukar karkata ka dukufa a wurin shi matukar dukufa ka yanke komai kana mai bautar Allah zuwa gare shi shi kadai subhanahu wataala rabbul mashriqi wal maghrib ubangijin mafudar rana والمغرب da mafaɗin rana la ilaha illahu babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai shi fattakhidhu wakila ka rike shi mai kula da kai mai kula da al'amuran ka gaba ɗaya kai tawakkali a gare shi ina ganin ya kamata mu dakata abin nan mu faɗa na daidai Allah sami tare da lada kuskure kuma Allah ya mana afwa wassalamu alaikum warahmatullahi